اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
فلذلك
فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke angulakar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 24 ga wata na Rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da 24 ga watan harko 2025. a sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratul shura mun tsaya aya ta sha biyar illa akwai wani dan wazan shigo ya mun magana wasu yan uwa daga chadi sun ce wannan aya da aka tsaya ta sha biyar suna bukatar kamar an gaugawa ba ida ba aka tashi da Allah koma kanta insha Allah za mu koma farkonta insha Allah a da farko akwai mai tambaya yana maganar me waye gaisuwa da kahuri tana warware arwalla ba ta warware arwalla sai mai magana a weekend an wace da aka ce ainihin mushukun na jasu an ce wannan da zata ma'anawiyan ma'anawiyan ne ba kama a ce ka taɓa gumki ya ce ka sake arwalla ko ka taɓa najasa a wannan zaman shi najasa abu ne ma'anawiyan ba wani ba hissiyan cewa kamar ka taɓa kashi ne ka gane ko kashi ka sa hannunka ko ka taka kashiwa arla tana nan sai dai a wanke kashin akwai masu tsammanin taka najasa ko taba najasa wai iya bata arla a'a arla lahiyar tallau in dai kashi ka taka ko taka lahiyar tallau arla har ma wata al'adar mu a cewa kashin kaza ya bata arla a'a hatta da namijin kaza zai bata arla ba na kaza ba eh sai dai kun a wanke kun a wanke najasa ta kun sai mai magana ina ga ɗan kwantara ne moshe ne da alama iya sati a ƙauye ya zo ne ya yi weekend kenan ya kwana biyar a ce ya zo ne ya to ina zai ƙasa da sallah idan can ne aka mai da aka garin kana aiki a nan in kana da mace nan gida ka zo can wurin aikin ka ne ƙasar ka yi da kai a hanya ƙasar ka yi da ƙasar a hanya amma a can baka ƙasar can garin ka yana aiki nan kuma mata ka sana nan tun da kake da gida amma baka da kowa nan zawa kai dan huta ka koma kai ka sanin sallaka abla garo kake eh sai eh ga annabi me tana da annabi kana iya cewa a bani dan an Allah da annabi to matsayin ka na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in bi zaka kai dan Allah ko shi kuma Allah ba gama shi da kowa sai mai magana cewa ɗan kasuwa ne kasuwa ta lalace to ya samu ɗan uwa ya kama mishi kuma Allah sa abin ya taso irin to Allah sa Allah sa Allah saka da alheri Allah ba shi lada kuma Allah ya bin albarka to wannan yan wayar masala aka ce idan mutum ya baka wani kuɗi ko wani agaji cewa ba tare da wani ba alƙawari ko tsammani kurin kaga dama ka ji daɗi wani kai ma ga wannan ita za ka amsa ba laifi ba an babu wata arzazzatar da ko musulunci ya yarda da mudaraba me mudaraba ya tunci gaban da musulunci ya kawo ka ba ni kuɗi aka ce kai ƙalili dabara ma'ana kai kana juyawa ko wata sana'a ko kasuwa ya halitta in baka kuɗi misali miliyan guda wani ka je ka yi ka bi kasuwa ka yi kasuwa abinda aka samu na riba maraba kuma na rabawa inda kuka sharadi ko kai rabi ne rabi ko kai ɗaya cikin biyar ɗaya cikin mutum aka amince dai amma akan riba an an samu wannan ya halitta a yi kasuwa a yi taimako kan haka kai riba shi dabara amma bambancin shi da banki ita banki in ta baka in ya ɓace ba shi take binka shi kuma wannan in ka bashi in dai aka yi asara ko aka sace in dai ba da gai mata ba kai ma ka asara baka bici bashi eh amma ya gaskiya in wa wala wannan abin yana cikin abin da ka ci gaba cikin al'umma rishin yin shi ya koma baya ko ya tsoro ki akwai wani da yawa bai iya yin tasarrufi da dukiya amma yar dukiya amma sai mai amana yayi sai kowa ci gaba dan wallahi misali wani dan uwa dan Niger ne amali wannan iya mun tambayoyi ne na san abin da ake ciki kuma daga wakin bayani dan iya mun tambayoyi ne iya gudun cin haƙin da ba nashi ba yace malam ni daga Niger wannan uwana kai ni Mali muna aikin kilishi ya bani jarin jika 250 zai mai ka tambayar yace ana tambayar agaji na aikin addini a garin su ya halitta da nake ya halitta in doka in bada ban gaya mishi ba nace a'a tunan tarayya ne abin da ta mala yanzu abin an kumbiya na kuma da gaskiya shi wannan tsakanin shi da Allah ne ya ce mana wannan yanzu jarin da muka gama jika 250 ya ce wallahi a yanzu halijan bana abinda muka raba na riba kurin miliyan goma goma muka raba wallahi miliyan goma goma ce muka raba yace bara bara miliyan goma goma ka raba kuma gidan da muke haya a kusan wurin mun sai gidan mun rushe mun yi beni sai gaskiya amana jaka ɗari biyu da hamsin kai wani da kun daga hawa da ta kai miliyan biyu sai ya mamata wai tun da ya kashi ita kashe kai ka tsakan ka babu suke mutane ka ba gaba akwai kyashi na mutum mutane a wannan da bai gaskiya wallahi bai ya ce shi ba sai yayi ma sha zo bana ta bana Allah malam mun samu miliyan goma sha biyu kilishi kilishi wallahi gaskiya ce gudu gaskiya ce wallahi ai ai gaskiya sai na gaba eh nasiha ce ta musamman zuwa ga ahli sunna balle masu wa'azi ɗan wa kowa iya ji halin da yake kasance masu jin social media hanyoyin sadarwa abin da yake sa mutane matsala ko damuwa ko da in ciki wani lokaci irin raddi balle malaman suke kiran kasa ahli sunna kaji kurin mutum ya zo wani malami dan wanka ahli sunna ko wani kuskure ne ko wani abu bana abin da yake da mai maimakon wani daga da yawa abin da ke dadin malamin wani ya san shi kuma malamin shi suna tare gari guda kada yi wa komai kuna yi ko ga ya hawo an bashi hikuru an sashi an bashi kamera malamin wani abin da zaka zaka ya mai kaca kaca ka bani hujja nasiya eh ibn hajar ibn najm al-hanbali ya dita da musamman na tsakanin nasiha da tona asiri wannan iya cewa al-mu'min yace akwai babantin nasiha da ta'ayir nasiha da aibanta mutum yake ce al-mu'min يستر ويمسح الفاجر يهتك ويعير yace mumuni wanda ya ce akida ta magabata ta kwari ya kama ganin fidelifin iyada yace mumuni iya biya dan uwan shi asiri kuma iya mai nasiha ka mai nasiha ka ruwa mai asiri yace amma fajiri ne fajiri ne ke aibantawa ya tona asiri a takaice ta ibn hazm manafaka sun yi littafai da yawa kan wannan mas'ala tsakanin in dai ba mana darura ba matakar ka samu mutum wannan za ka san shi ka kiran shi abin da yake sunna tsakani ga Allah wannan ba ci gaba bane ba kuma wallahi an sa abin sadan ba ba Allah ba Allah ba ake tsakani ga Allah ba magana Allah yaushe ka san mutum wannan wani ma ga ka ce malamin har ma iya karatu a masallacin malamin iya bashi wuri ya karatu amma shi ko duniya yake aibanta shi wani akwai Allah tsakanin Allah wani babu gaskiya kuma wani iya kawo mutane masu karatun ta karatun yau haɗu ta garanka ke gani malamin da ke ji wani shiga mai kata-kata wani ya shiga wani ta ka duka baka sha'awar karatun da ka kama karatu gurin raddi ne ka kama gurin ka kama karatu gurin ka ji wa'azi ka samu nutsuwa ka samu ƙarin imani ko ka san ƙarin ɓacin rai da ɓaci gaskiya wani abin iya kawo cikas kan da'awa ta sunna muna roƙon Allah mutane Allah sa su gani mu ba ruwan arce Nijar ko Najeriya duk ɗaya ne duk malamin sunna kamata su tsara sunna aqida guda komai guda inda kuskure a yi nasiya kuma ga waya ga komi wani madarin ku guda hutowa waje ka aibanta mutum wani kuskure wala ta iya cikin aikin fajirai inda kamar ibn hasan ya inda nasiha ba ta inda bai yi wa boyan ba ke ma'ana girma juna da san juna gaskiya magana Allah taimake mu za mu tashi aya ta 15 Allahumma bismillah
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلذلك فدع أنوا ina ga sati da ya gabata muna cikin wannan aya kusan ƙarshen ta lokaci zo ƙarshe shi ne wasu yan uwa daga caji suka ce suna bukata a maimaita ta to daman da ya kamata da da gaba ɗaya ba a yan uwa wannan aya tana cikin ayoyi wanda a wuri guda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu kalmomi ko wata kalma kalma goma ce mun bayan satin da kalma goma ce dan mun ji a hankali ko wata kalma tana da ma'ana mai zaman kanta a wannan aya guda kowace darasi bayan abin da ya gabata na labari da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada game da manzanni in suka gwagwarmaya da mabiya sai yake ce manzan shi farzalika fada don haka irin abin da ka ya gabata dai kai ma ka yi ta kira mana ka ci gaba da kira an san da'awa wadda Allah ya kushe ita bayan mai umarni da kan magana kira ya ce wasu taƙin kama umirt ka tsaya kamar yadda aka maka umarni wannan cewa yadda aka ce ba daɗi ba ƙari matsayin shi na manzo na Allah shi ma kama umirta ne kuma ya tsaya a kan inda aka ajiye shi wancan wani darasi ne ƙarara ga duk mai imani a karantar da kai da haɗarin ƙari cikin addini ko ƙirƙire ko kaɓa ka sa wani abu naka manzan ma da Allah ya yako alamin umarni fastaqim kama umirta dan haka ta Allah ce Allah ce mun taba maka can Allah ce mun taba maka ta irin wannan ce mun taba mu aka kenan har kamu yan baya ka tsaya ai da ma cewa manzo Allah ce da ma an kare idan manzon da Allah ya ko an ce tsaya kama umirta Allah shirye da mai tabbatar da mu akan tsayawa kan turba da kan addinin Allah ba ba shi da matsala ba wahala mutum ke kai kanshi wajen ƙara ma kanshi ya wuni ya shiga wuta wallahi ba abin da aka ɗora kun gada don kan an shiga wuta kan nita ƙari kan gada ƙara kanka abin da aka ɗora man ka ya ishe ka inda za ka tsaya ka yi wallahi ishe ka saka aljanna mun karanta ruwa na shekaran jiya ne sahabin da ya zo daga daji an kai masa labari na Allah ya kwada wani manzo risa an zubin malik cikin sai musulun an yi kwamata da wani manzo ya musu duk bayanin addini sun musulunta amma wani mutumin bai san manzo Allah sallallahu alaihi yanzu ya ji labarin manzo Allah Madina shine yazo da kanshi ya jikat ana sake cewa muna an hana mu yawan tambaya mun san da matsalar an hana yawan tambaya amma muna fatan Allah kawo da wani mutumin daji wani bai san da magana ba mai hankali ya tambaya maka aure ana sai ce ran nan muna zamane he ga wani ba kauye mutumin daji ya zo daga daji da ya zo ma abin da ya ce ya muhammad wani ba da ya sula ya muhammad ka zama tsawon ne an kai wadanda mara ya ce cimci ya sula ya ce ya muhammad ya ce ya sula ko wasu bisa ya bukunta ya muhammad tsar'ata na rasuluk ya muhammad dan zaɓonka ya je garin fasa amala na alaka ta zuwa annan la'ar salak ya gaya mana wai kana cewa allah ya koka annabi ce na'am yace man khalaqa sama yace Allah man khalaqa al-ard yace Allah man khalaqa wannan subhanahu wa ta'ala fi ma ja'ala wai duwa san wannan wai ce samta abin samu wai duwa su ya samta abin samu annabi ce Allah yanzu kenan ya so ki annabi ga waye ubangiji shi ya tabbatar mai Allah shi ne ma da sama da ƙasa da komi kan ba kawai ya da akira ta Allah ke komi da ya ji haka sai ta manzo Allah ya Muhammad fa bil ladzi khalaqa as-samaa wal ard wa dal hadhihi jibal wa khalaqa hadhihi jibal dal fiha ma ja'al Allahu arsalak ina gama ka da girman wanda ya halitta sama da ƙasa kamar da kaudi ina gama ka da girman wannan ubangijin Allah shine ya aiko ka yace kwarai yace mishi to dan aikenka da kaje yaji faza amalana an alina hamsu za ta fi yomina lailatina ya ba mu labari cewa wai a wuni akwai salloli guda biyar a kanmu annabi ce sadaq ya gaskiya ya ce allahu amaraka bi haza allah ya maka wannan umarni da yin yi sallah guda biyar da kwana haka nan allah ne ce a yi annabi ce na'am ya ce ya ba mu labari an alai na saka cikin amwali na fi sadaka mana muna da zakka wajibi a cikin dukiyar mu a shekara annabi ce sadaka yayi gaskiya na ma ce Allahu amaraka bi hada Allah ya baka wannan umarnin wannan zakka a dukiya annabi ce na'am ita ya bamu labari an Allah sai som fi sanatina ya daura mu ya ce akwai azumi a shekara zami annabi ce ya gaskiya yace shi na ma ce Allahu amaraka bi hada Allah ya baka umarni aka zo magana haji na ma annabi ce yayi gaskiya abin da ya gaya muku na mace Allah maka umarni annabi ce na'am dan zai tambayoyin da ya kare ko ta mace ya yi bayan kalmar shahada yanzu ya ba kawai yake cewa fa bi ya kare shin da kare abin da kashi abin da kashi a Madina yace fa bil ladzi arsalaka bil haqq la azidu ala hadha wala anqus minhu maza ya cewa ya ce na rantse da girman wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara a wannan ba don ko ruwa ya can baya muna rike ruwa da ya ce mai sallah ya ce hal alayya kai ruwa ba wannan akwai wata annabi ce a'a he ka nafila azumi akwai ya annabi ce a'a he wannan shine farilla he ka nafila zakka ba wannan ce ya ga dai da hajjin ma ya ce to na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara ba a kan wannan kuma ba zan rage ba annabi ta sadaka in fala annabi ce fala in fala annabi ce wannan kada fala sadaka abin da yahudi in yi gaskiya da bota wata ruwa annabi ce ina mai san ganin dan aljanna idi bonin bawan Allah kuma na me wannan abin gangare ka cika ka cika ka kare sauran kare ne kurin haka ke na musulunci baka wani abu da baka iyawa ko wani abu da bai wahala baka iyawa a matsalar rashin tsayawa inda aka ajiye ka shi da karantaka da karambani shi ne kaka matsala amma ka tsaya inda za ka cika ɗayan wannan magana kuma tana kawo wasu kuskure wasu ke yi kenan ba hena na fila ba da farilla ba hena fila ba kenan azumi ko sallah a matsalar a da wannan sahabi irin imanin shi sahabi ne kuma yadda ya rantsuwa da girman Allah kuma annabi mai shida to kai dan uwa sallata ka ba kurakure ita sallah gobe kiyama ita ake fara bincike duk aikin da kai kai azumi kai zakka kai je aji duk ka kaza amma an aka tsara gobe kiyama duk wani aikin ka iya giyi ya nago sallah aka bincika to aka je aka bincika da matsala baka nafila za a yi su kuma abin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ruwa ta tabbata yace idan gobe kiyama aka zo binciken sallar bawa idan aka samu na kasa malaku su ya Allah don malaku ba sa ɗauko sauran takardun ka aikin ka ya kai sallah sun bincika da matsala za su tambaya rabu Allah ya Allah ya rabu bawan ka ko matsala cika ba Allah ce bashi da nafila ce akwai Allah ya ce musu ku diba cikin nafilar shi ku ɗauko sai ku cika gurbin farilla to kai kaje ba nafila ka kashe ka uku ka gama yawa Allah kenan haka kenan dan wa amiya almuhimmi kurin addini ka tsaya inda aka ci kurin shine duk ƙari na aka samu ala in kuwa ga an ce kaza na neman lada wajen Allah ne haka aka ce akwai lada dole samu tushe daga wanda Allah ya yi shi sunna inda abu ibada ce inda da ke to dole a samu yanzu shi ko annabi ai bayani ma tuku an hawa in wala wahayyuha annabi ya aiki san zuciya kenan shine lahiya ga dan adam mai neman tsira da imanin duna laira ibada ya doke ta daga tushe an ce ka yi kai ba ce ka yi kai Allah shirye da mu ya ce kenan wastaqim kama umirt wala tattabi'a wa ahum kakka bisan zuce su ka gani ne ya karantar da kai a hili karara duk abin da ba a ce ka yi ba alhawa ne sun zuciya naka ko na wani shi ne magana ganin alhawa duk da wani ruwa ya ta shahara mai arabun hadis na kata ta layin da hada kuma ta kun hawa ta ba da ma jitu bi wannan ruwa bata da inganci hadisin bai da inganci wata ruwa don ta shahara bata da inganci ne shi dai anan duk abin da ba a ce kai ba ba yi zuwa shari'a ba alhawa ne alama kashe yawa annabi kanshi kashe wala tattabi awa am misalan kakkai wasan zuciyar kuma qul amantu bima anzalallahu min kitab kuma ka ce kai ka'iman duk abu littafin da Allah ya sabkar ka da misali a taura injil zabur sofi ibrahim na imani da tawon da suka zaka wajen Allah da tawon Allah ne a jumulce a taura injil sofi ibrahim amma ba na hannun saboda kai magana ka amma Allah saka littafi da suna a taura haka injil haka zabur haka sofi ibrahim yana yarda imani ya ce mana kunna imani imani rubuta ba ko imani da tawon da Allah sabkar na imani da littafin da Allah sabkar wa amirtu li a'dila bainakum kuma amma umarnin yin adalci tsakanin yin adalci tsakanin kowa da kowa ne dan uwanka ne danka ne dan gidanku ne kawo ko kawo musulmi ne dole kai adalci Abdullah bin Rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunna asasu ruwa ta tabbata asasu sun zanka ruwa asasu sunan na Abu Dawud ne cewa annabi ya aike shi wajen Yahudawa kan wata mas'ala da za a yi zai shi rabu rigima kan abu a takaitar labarawa ya je wajen Yahudawa sai ke ce musu ji'itukum bi ahabbin nasi ilayya wal antum abghad ilayya bin qiratul khanazir talaysa hubbi iyyah wa bughd iyyakum an ana adal bainakum yace musu nazo muku daga wajen mahi soyuwar mutane a wajena an amika an amika nan da ko manzo Allah kalo na san shi da kowa ku kuma ku ne ki da karnuka da aladu ba na san ku ina ƙin sama da alade da birnuka ba na san ku ya gano ta shema na naɗin ku alwala wani bara ne bai san su ya ce amma ku sani san da nake mishi da ƙin da nake muku bai hana ya adalci tsakaninku bai hana ya adalci zama ku adalci yadda yake gaskiya magana suka ce bihaza kamar suka ce da haka Allah tsaye sama da ƙasa da adalci suka yadda kuma magana ce eh a take na adalci ko da kawo ne kama adalci ya ce kuma ka tabbata musu Allah wa rabbuna wa rabbuku mu da ku gaba da ku haku yan tawayar da ku kiya a dukkan mu gaba daya Allah shine ubangijin mu gaba daya hidon dima Allah tawaye duka Allah shi ne Ubangiji da gaskiya da haka lana a amaluna wani kuma amalu kowa aiki shi Allah zai ba kowa sakamakon aiki daidai da yadda abin da in kai alkhairi ga alkhairi in kishi ga sakamakon kishi alheri don haka la hujjata bayanana wa dole ba jayayya ku yi kiya shi ku tsaya ba wani jayayya ba ka an ka hujja ko to ba maganar husuma Allah ya jama'u bainana kiyama ta tashi Allah zai tara mu gaba daya da mu da ku a filin kiyama don yi hukunci tsakanin bayan shi kuma shi Allah wa ilaihin masir duk an kare ta mata tara gaba daya za a koma zuwa gare shi kawo shi a ta kalma goma an kirga fada'u kaga ɗaya kenan ko kira ko wastaqim biyu yace wala tattabi ahwa'ahum uku qul amantu bima anzala Allahu min kitab hudu ko wa mithla adla bainakum biyal Allahu rabbuna wa rabbukum shidda lana a'maluna wa lakum a'malukum bakwai la hajja baina wa bainakum takwas ko Allah jama'a bainana Allah ga akadan gobe kiyama wa ilayil masir makoma tana ga Allah jumla aya kalma goma ko ce tana zaman kanta Allah shaidan makan daidai ya Allah ci gaba
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يحاجون في الله min ba da mastujiba lahu hujjatum dahida Allah ce waɗanda suke jayayya yuhajuna fillah na ana magana ne wanda ba su yi imani suna neman yanyo hankalin masu imani da hujjoji na banza da shubuhohi suna ƙin bin hanya ta ƙwaye ta Allah da aka yi suna ta kama kame da biye-biye ga masu imani Allah ce wa'annan wanda suke jayayya cikin lamarin Allah cikin addinin Allah min ba da mastujiba lahu bayan an amsa kiran na Allah amma suke bi suke neman kawo shuba ko sahana ta hujjatum zahidat inda rabbihim hujjar su suna ta banza mana fatatta ce mana binda suke na bata wannan addika a gane a bata hanyar Allah za su su kare hujjar su bata cin nasara Allah kiran shi ya zo kuma an karba na na kira a yanke musu kamana abin da kusa na rusa addinin Allah ba ku da dama kan shi ya ce wa alayhim ghadabun wa lahum azabun shadid masu wannan hanya masu wannan manuwa neman ka a gane wanda da gaskiya dan ka a gane to sai Allah tabbatar da hushin Allah akan su Allah ya hushi da su kuma ya tabbata musu da azaba mai tsanani gobe kiyama Allah ci gaba الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب na'am Allah ci Allahu allazi anzala alkitaba bil haqq wal mizan Allah mana wanda ake kira a kadata da ibada shine dai ya sabkar da duk wani tayi Qur'ani na ciki kuma ya zo bil haqq da gaskiya kutse da gaskiya wal mizan ya zo da tabbatar da adalci na an kama mai za kira da ma'auni da mizan shi ne abinda ake neman kashin haƙin kowa sai a yi balan sai ya diba ya auna ƙasar sama idan zo birin ja ko ina ba kenan an sa mai mizan ma'auni don adalci tsakanin mai saye da mai saidawa Allah kenan shi ya sabkar da yin adalci kuma yace wa ma yudrika la'alla sa'ata ta la sa'ata qarib wa ya gaya maka ce baka sama cewa tashin kiyama wannan kusa take don ta kiyama kusa kiyama kusa take za a wadda tabbatacce har annabi ga annabi manzo Allah kaje annabi suna nabiyyu sa'a annabi annabi suna annabin kiyama annabin tashin kiyama tabbas kiyama kusa take kayan ayyata ma kai zuwa ka mutu yanzu ma ko gobe na kai na nan ji hankalin mutum wannan lokacin wa da Allah alƙawarin gama kowa da kowa kusa yake ya Allah ci gaba يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد na'am ya ce ya sta'ajilu biha alladina la yu'minuna biha ta wannan kiyama marasa imani da ita suna gaugauta mata sa'a shi na kiyama wani shi na kiyama wani a gaya wani kiyama wani ce kullum suna tambaya a gaya musu ashin kiyama wani shi ce ya ce suna gaugauta ta ne ya ce amma su marasa imani suna ya kace marasa imani suna tsoron zawwata da maka san a wani hali ta ne shine da sai da zai laibu ne biya su marasa imani suna gaggauta ta yusuki yusuki yusuki yusuki amin amma wanda zai amanu ku shi fiquna minha ma masu imani su tsoron ta suke tsoron ranar kiyama suke tashi hankalinsu iya ga wani kiyama da maka san a wani hali za ka iske Allah ‘yan wa ba ma ce ba a makalafai hatta da mala'iku duk da ba su da takalif suna tsoron kiyama kai hatta dabbobi annabi ke ba labarin annabi ke ba labarin cewa sallallahu salama ya ba labarin za a tashi kiyama a ranar juma'a juma'a wace ba sani ba lawa ya ce duk dabba in juma'a ta zo tana cikin tashin hankali duk dabba ce in juma'a ta zo tana jira tana tsoro ka ajiye ne balle magana mala'iku ruwa ta tabbata a lokacin da annabi je sarai da miraji ya ce ya ga jibril kalhir silbali kaman tsumma tsoho da aka sa kasan sirdi mana a yadda ce kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala yace muna tafiya mun je wajen mala'ika israfi mun je mika'il sai ka ce a jibril ya jibril ma ne la'ara mika alu da haika jibril ai nake ga mika alu cikin gama cikin damuwa bai dariya mana bin bin minu shi ma cikin damuwa a jibril ita ita mai jibril ya ce ai mika alu ina ce ina mika alu lam ya ta haƙaƙa mun an halka allahun na ai ce ai mala'ika mika alu tun da aka halittu wuta bai taɓa dariya ba tun halitta wuta bai taɓa minu shi dariya ba Allah ya tsoro ya ga wuta ya ga bala'inta can haka ce israfil shi ma ka gan cikin damuwa shi ya jibril ya ke nake ga israfil cikin damuwa bai dariya ya ce kai ai shi ma tun da allah halittu wuta tun daga nan bai karmi mushi ba ya tsoron kai jiddi bai bai cikin mutaka amma ya tsoro kai ne mutum ko aka ya ce kenan wallazi na amanu mushfiquna minha su masu imani tsoronta suke wa ya'lamuna anha alhaq dan sun san cewa wannan kiyama tabbas ce gaskiya ce yace ala innal ladina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin bayn bayan jan hankali lalle duk mai kokontan wani kiyama iya cikin bata kware ya yi da gaskiya iya cikin rudu Allah rahmu Allah rahmu da wannan rudun la kiyaye Allah ce gaba الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز na'am an ce tsoron tashin kiyama wani zai rikice duka ba shi ya kasa kuma duka wajen kishi ya mutu a tsoron kiyama shine yin aiki wanda zai amfane ka gobe kiyama da gujewa aikin da kake cikin gidan wuta shi tsoron wani kiyama mazala ya ma sabai tambaya ame tambaya ya rasulullah ayyul mu'minina aqis ya ce a kasarhun lilmauti dikira wa a sanar liman ba da mauti istidada suka ce ya rasu da waye kowa wayo a cikin masu imani waye aka min aka yasa wanda ya kowa wayo ya rasu da waye kowa wayo a cikin masu imani ya ce wanda ya yi su yawan tuna mutuwa kuma ya yi su tattali na kwaye game da abin da yake bayan mutuwa kai ba ta mutuwa kuma tana mutuwa ka ta kuka ba kuma aiki a ka ta kuka shi kenan a ba shi ake so ba ka tuna mutuwar kuma ka rika aiki na kwaye don bayan mutuwa manzana ce wala yakal akayas wa'annan sunu masu hankali Allah sama a cikin lamus yace Allahu latifun bil ibadi latifun bi ibadi Allah mai tausasawa ne mai tausasawa ne ga bayin shi kwarai Allah iya tausaya mana iya tausaya mana yanzu kuma ya sha Allah yana arzita wanda ya so shi abu wanda ya so yake ba kusan ma makanta wai kaddara ko kuma da dai abu ne a hannun shi wa huwa al-qawiyyu al-aziz Allah shine mai ƙarfi kuma shine mabuwayi mai abin da ya so ba abin da shi gagar shi shi al-aziz ne Allah ce gaba من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
man kana yuridu harsal akhirati da zillahu fi harsi Allah ce duk wanda yake aiki shi manufashi iyayi ne dan neman harsal akhira mana sakamako da ake samu gobe kiyama kenan da yake aiki da ikhlasi dan Allah nazidu lahu fi harsi Allah zai ƙara ba zai lullumka maka aikinka na ƙwarai tunda kayi dan shi kuma dan can kai amma wa man kana yuridu harsar duniya wanda shi kuma sakamakon duniya aikin da yake yi duniya kurin Allah ba mu duniya kurin Allah baka duniya suka ta duniya kurin to shi ma nauti minha za mu bashi abin da ya sha duniyar amma abin da Allah ya so can sarai kuma kai yudin ajiyar da ajiyar lahufiya من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
lahirawa ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا
kullum كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
Allah ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman yurid Allah ce duk wanda yake aiki iyayi ne da magaggauciya ta farko don duniya kenan yace ajjalna lahu fiha ma nasha liman yurid ba garanti Allah ya ce za mu baka ta duniyar a saka ma a duniya ci za mu ba wani abin da muka so kuma liman nuri kiran babu garanti ba kowa ba za ka yi a banza babu duniya ba lahira amma Allah yakan ba wani wanda ya so a baka a duniya ci za mu gaggauta ta ga wanda muka so kuma da abin da muka so kuma ya ƙare sun maja'alna lahu jahannama ya salaha mazamuman madafuwa ƙarshe tun da ya yi ba don Allah ba ba shi da komi zai koma ga Allah gobe kiyama Allah ce za mu same jahannama gidan kuna zai je abin zargi kuma abin korewa daga rahama ta Allah wani sakamakon duk wanda ya aiki ba don Allah ba in wannan babu suna babu aiki duk aikin da kai in dai ba dan Allah ba ruwaya ta tabbata farko musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu su mutane guda uku wanda a zahiri a duniya su ne gaba gaba su ne a zahiri a gaba gaba gobe kiyama amma ya kawo su hadarin ba su yi ba dan Allah sai zamanto da su za a fara huru ta gobe kiyama annabi ya ce gobe kiyama za a zo da wanda yake mai ilimi ne ya karanta an yi da'awa ya karanta komai ya yi Allah zai zo da shi ce ya bawa na na baka ilimi baiwa ta ilimi me kai da shi ya ce ya rabu qara'atu fika alquran kaza kaza Allah na karanta qur'ani dan kai nayi na dawa nayi diya kai kaf Allah ce kadabta in ma gadal qalb qari kad kila kai haka ne Allah ce kariya kake diya zanu na karanta na karanta diya kare Allah ce kariya kake kai ne dan a ce maka malam ko kai ne dan ka ci mota an qur'ani ne wanda ya mota ya Allah wanda ya jabi dare da ranar ta mota a bayan gama kawo da mota yi wanda ɗaya ne Allah ya hatara hatara ba ba wani shuba nan ba nan ba ta shuba ba shuba nan ba shuba duk wanda ya karatun qur'ani ba dan Allah ba dan mota ko dan kaza kaza kai wallahi kada ci inda da su kai ma Allah ya sanya ko sanin niyyarka Allah zai ce eh ka karanta dan a ce maka ƙari kai kowa kira to fa karki da Allah ce amari a duniya kai ne ka ci kai kowa kare ne Allah zai ce zai ba Allah zai ba malaku umarni ku kama shi a kama shi a buga a saman ciki a fuskar shi Allah ce wuta su ne farko lomu fari lomu fari farko a cikin abu wannan har taura abu hurairah ce ya kanta ta su ma ke lokaci akwai tashi hankali ganta ya ce za a zo da mai dukiya bawa na na baka dukiya dina ma ayi Allah ya zano ya ce Allah ai na ce na yi gina kaza da ya kare gina da ya kare abin da ya aikata dina muna magana wanda bisi dan Allah ba eh Allah zai ce mishi ƙarya kake kayi da da a ce maka awa ne mai kuɗi ne mai kashewa ne mai taimako addini ne don wannan kuma kai ko a baka da baka gala ko a baka wani mai da aka yi banka don shi kai Allah zai ce malaku ku kama shi ku buga saman fuskar shi ku shi gidan wuta za a kawo wanda ya zo ya yi da ƙarfin shi jihadi da ƙarfi da ya yi ba da ƙarfin shi ya misali agaji ne ɗan agaji ne da ya kun da kun yayin da za a ce mai kaza shi kurin eh komanda ne ofisi ne ofisa ne kurin iya ta maka shi kurin kurin kenan kurin ke buge shi ba wanda yana gyara haka kai haka kun kun shi kurin shi abin ko abin da kun ke burge shi kurin da yasa kai ka shabu sai aka iya haka yau an sa malama ba da aka gidi ɗaya ne ɗaya ne duka da malam da alhaji da agaji duk ɗaya ne wani bin Allah ba duk ɗaya ne wallahi ba kan wasa bane ba duk ɗaya ne wallahi da malam alhaji da agaji a idan Allah kur eh ta aikin addini ka dole sai zuwa sai maka addini ko amma annabi ce gobe kiyama shi ma an zo da shi na ba ka kari ka duka ka sai kare bayanin Allah na yi jihadi na ka ce an gaba nan ka ce kayi ne da a ce maka sarauki amuri a duniya kai namiji ne shi ma wani umarni abu ga ƙasa ci gidan wuta ta haka kenan nan kenan haɗarin yin aiki ba da Allah ba kenan a zahiri wannan su waɗannan su ne a gaba gaba gidan aljanna aka yi dan Allah wannan uku kuma haka idan suka yi dan Allah gobe kiyama su ne gaba gaba gidan aljanna ne ya buƙatar yaƙi da zuciya ka rika diba shi ɗan kai yake sowa kullum ganewa shi shi ɗan wasa na ƙwarewa kai na Allah yake sowa gaba da kai da wasu wasu abu da yawa babarinka zai ba in kai malami in kai alhaji ne in kai in kai mai tsagajin ne binka yake kai yake so kai yake so ya za a yi kamo ka kaka karci ya ka fada ko shi baka fada wa shi wa ke shi kenan da kai da kake mancewa shi bai mancewa aiki domin shi aiki shi kenan bai da wani aiki illa ga ya halaka da dan adam Allah ko a gama da addu'a Allah shaidu mu amin kaga nan Allah ya ce kenan duk wanda yake yi magaggauci yake so ajanna lahu fiha ma nasha liman nurid za mu ba wanda muke so mu gaggauciyar abinda muke so kuma gobe kiyama jahannama ce gida zai shi mutamuman madahura abin zargi abin korewa daga rahama ta Allah amma lokacin guda Allah ce wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha kaji wanda ya aiki shi lahira yake ni kuma wa sa'a laha sa'ayaha kaji kuma kai aiki irin aiki na lahira mai amfani ba ji ba kun aiki ba wasu ala sa'ayaha akwai aiki ba ta bane ba aiki na lahira kai kaga wannan kuma amma bayan sa'ala wasu ala sa'aya ho mumin sharadi kenan iya mai imani da shi ne jigon kuma matuƙa ba imani da abu na kai a banza kayan ruwa imani shi ne jigo da ta khalisan sawaban kenan shi na khalisan dan Allah kuma sawaban ya daidai da sunna to wannan fa'ula'ika kana sahihin mashkura irin wa'annan masu dan Allah suka mana ko suna da imani su ne Allah yake godiya mana aikin sa abin godiya ne da Allah Allah iya godiya ya saka maka abin da kai na alheri to wa'annan bangare masu dan Allah da masu dan duniya Allah ce kullum numid haula wa haula muna ƙa'ira duk kowanne ba wani Allah ko Allah ce kowanne da masu dan Allah da masu ba dan Allah ba Allah ce kowanne Allah zai bashi daidai rabon shi domin Allah rabon Allah ba mai hana shi kowa kowanne ba ba wani Allah zai daidai rabon shi amma kuma cewa unzura ce kadiba bawa na Allah kadiba cikin bayin Allah ya ce makana ba makana tsara muka mahazura ba kenan ke kan Allah ba mu yanke ta kowanne ba daidai rabon Allah zai bashi daidai na shi ya ta'unzu kai fadana ba ala ba'd kadiba a duniya yanda bayin mutane kaman gashi kaman mutane kowa ga mutune kaman kai sai ko da ce ma kadiba da a duniya Allah ya bambanta mutane tsakanin wannan da wannan wajen kudi wajen ilimi wajen kari wajen komi kaga wani yayi wannan haka Allah ya bayi wani talaka ne wani mai kudi ne wani iko ne wani bakala haka Allah in ilimin ne hawa hawa in kudin ne hawa hawa kategori kategori eh in kasuwa gaje za ka ma kana yan kasuwa da manyan kasuwa in garin ne haka take haka Allah ya duniya Allah ce wannan tsarin da Allah yi kana kallo a gaban ko ita wannan akhirat aka ba daraja ya aka ba tafadila ce to lahira haka darajojin suke a lahira mu haka Allah ya bayi wasu sama wasu annabi ka ta sahabbai yace masu imani ɗan aljanna za ta hango wasu masu imani a su ba aljannan yace kalkukub da ufuk yace filukub yace gabir fil ufuk za ta hango yace wasu ba su imani a gidan aljanna yace da kake hango tauraruwa a can kololo sama zo mana kanka hango ta wuta sama ba tsanka ta ba tamamuwa yace kana aljanna annabi ce zaka hango wasu a kololo sama yanda anan duniya kuke hango tauraru sabbata kace ya rasulullah tilka manazilul anbiya la bulugha ghayruhum qala bala rijalun amuru billah wa sabiqal mursalin sabin da annabi suka cuta su la'a wannan matsayin annabawa ne wannan waka annabi ce bala yace mutane ne mazaje ne irin bakin ba annaba bane ba kurin bayi masu imani sun yi imanin gaskiya sun gaskatar da manzannin Allah su ne kanata aljanna abun haka yake Allah sama kololuwa to kenan muna magana cewa muna kan ayar man kana yuridu hasad akhirat zalihu fi harfi ko wanda ya aikin da yake yana yi dan neman sakamako na duniya na lahira ta za mu ƙara mai aikin da ya lada kan lada kenan a sakamakon lahira amma wa man kana yuridu hasad duniya wanda ya yi sakamakon duniya yake so nuti mina za mu bashi wani abu daga cikin duniyar amma wa malu fil akhirati min nasib gobe kiyama ba shi da rabu ko daya din bai dan Allah ba idan gobe kiyama ba shi da kudu Allah ce gaba
am lahum shuraka usharu lahum min ad-din ma lam ya'zam bi illa ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم نعم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله na ta kama mana bal kurin dai mutane duk wannan bayanin mutane sun rike shuraka wasu wasu suka ba su haƙƙin Allah wanda suka haɗa su da Allah shar'u lahum min ad-din malamin azan billah suka shar'anta musu wani lamari na addini malamin azan billah abinda Allah bai ba da uzuri ba yan wannan bayani shi da karara kadiba abinda kake na addini yan wasu da yawa wasu da gangan wasu kan jahilci wai ana magana bid'a sai ka kula abu da wannan mu'amala ko hawa jirgi ka sa kai wazi a radio ka sa mikro ka sa ka sa mantar ka dole ka kanta mutum yana magana da san mi bid'a Aba da babban malami cikin malaman malamai malamai da bid'a ya kawo misalin a talabijin a talabijin wani kira magana ana Allah a duniya sai kun hau jirgi kun ji annabi hau jirgi yadda haji a raƙo mai tayi kun hau jirgi kun hau mota ka hau bayan inji kuna hira wannan kun daban zakon a'a an ce wa bid'a abinda yake na addini manzo Allah zo bai kawo mana hawan jirgi da hawan mota ba na gaza ba zo ya kawo mana addini shi Allah ya kawo shi da shi wata waya ta ce antum antum alim bi umur duniya ko annabi ce haka duniya ku ku sanin gawo annabi manzo Allah ya zo Madina a Madina ko san da yau da san aikin garka Allah kilili ko me kilili dabino an san akwai namiji da ba kuma mace da ba in dabino suka dauki iya akwai namiji a cikin dabino ya ɗauki wannan ɗiyan na namijin sai a buga sai a buga ƙure a saman dabino ma mata ya ɗiya wata kilili haka ake dabino duk ne ɗiya gaba ɗaya wanzan da ake zuwa cin garka kilili na ɗiya dabino wani dabino bai aiwa haka shi ya sa namijin an bai mai barbara shi kenan annabi zama dina maka ba san noman dabino ba san noman maka ba wani mamale ba annabi san haka ba shi sai ya ce musu to yadda kuke yi ne za ku ce daban shi wancan da kuke ce wa waye mai kilinin waye wancan mana ran awal waye wannan harkon kilini jin haka shi annan ba ta kai ba shi gani to me ya ba ba da suka yin kilini shekara ta kewayo ba da bilin da ya lahiya suka ce ya rasulullah kai da kace waye da harkon annan da kace la ya ce an tun a'alin bi mun duniya ku wani haka ce ta cike mara kiyo ku ku kai sanin kawun ku kai mazan gaba da ba annabi wannan abin zuwa ba da wannan ma'ana kenan kina daga cike nan annabi abin da addini ake zargi kai ba da wani hanyar wanda Allah ya aiko ba shi magana kenan shi ga wanda Allah ya aiko ya san muku da addinin Allah yanda Allah ke so a yi kaza ko a bar kaza to kenan sai wani daban sai kirkira sai ka bi shi maka yi anan Allah iya zargin sun riƙi wasu shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah duk abin da wani kirkira maka na addini ba ba Allah ya ce ayi ba ka shiga layi an mai tambaya Allah ya ce ayi kace maka a wani to kaga gari dan da ba Allah ya ce ayi ba ba dan dan inda Allah ya da manzo ne ga maka manzo Allah shi ke labarin abin da Allah ya gobe su kenan nan mutum ya hattara na Allah ya zargi masu ɗaukan wasu masu shaɗanta musu wani abu na addini malami a zambi abin da Allah bai bada uzuri ba wani abin ya muni Allah ce wa laula kalimatul fasal la kuje bainahum an ba dan ba wannan kalma da Allah ya riga ya hukunta ta cewa ya jinkirta hisabi ya gobe kiyama amma yarda ka ba wani bawa hakkin Allah ya rika shar'anta da Allah ka shar'antawa ya kai kai Allah muku azab ya ka kirɗa Allah saukar da azaba to amma Allah ya riga ya alƙawalin hisabi sai gobe kiyama yace wa inna zalimin lahum azabun alim azzalimai tabbas Allah tabbatar da azaba mai tsanani ga dukkan azalimi Allah shaida mu ya tabbatar da mu akan daidai Allah wani maganin bid'a Allah karam da bid'a dukkan Allah wata Allah rawa wani bid'a Allah tabbatar da mu akan sunna da sama mu akan sunna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله ان akwai yan uwa masu bukatar addu'a kuma marasa lafiya bare Allah ba ta lafiya duka kuma wasu kuma Allah cikin su karata musu duk mai bukatar Allah ya tsare ta duka Allah ya kuma alheri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته